الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a cikin wannan gari mai albarka garin tabalet a wannan masallaci na ahli sunna wal jama'a da ke tsakiyar wannan kasuwa mai albarka muna mawa 'yan uwa fuskoki masu albarka da ke cikin wannan masallaci wato ainihin sallama ta addinin musulunci a cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sannan muna ma junanmu fatan alkhairi bayan ainihin wato haduwa da muka yi ta farko wanda kusan watanni biyu ko sama da haka mun gudanar da ainihin muhadara a wannan masallaci mai albarka da kuma wato wani masallaci da duka dai na al'ani wanda suke karkashin ahlus sunna wal jama'a ne sa'annan aka buƙaci gudanar da wata daura haka dangane da abin da ya shafi ci gaba da ƙara wayar da kan 'yan uwa musulmi ɗalibai na ilimi da kuma mu ƙari junan mu sani da sauran 'yan uwa da ake aiki na da'awa bayan dogon nazari da ainihin wato ganin cimma matsaya akan littafin da ya kamata a ce an karanta sai muka zaɓi wannan littafi na sharhu sunna na al'imam al-barbahari za mu yi shi a matsayin daura wato kamar wata semina kenan su da kasancewar galibi littafi ne da yake sananne a wajen ɗaliban ilimi da yawa an karanta shi wasu ma sun karantar da shi amma suka ce te kuma bai ki daɗi ba sannan shi dama mumini shi ne tunatarwa ke mai amfani wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id mumini baya gajiya da tunatarwa musamman matsalar da wannan littafi ya ɗauko wadda take ta aqida da tauhidi a ajiya a bisa yadda tsarin program din yake da ajiya za a fara tarjama ta mai littafin da mukaddima da dai abin da ya sawwaka cikin littafin to sai yanayin balaguro ya sa ba mu shigo da wuri ba cikin ikon Allah subhanahu wataala daga sai ya zamanto yau ne za a fara ita wannan daura din to za mu yi bakin kokarin mu gurin ganin mun fito da abun fili wanda shine babban abun da dama ake nema insha Allah ta'ala cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da iyawarsa domin dan adam kasashe ne muna masu neman taimakon shi da neman agaji da tallafi daga gare shi da neman datarwar shi ya mana gamdakatar da daidai da faɗin daidai da kuma aiki da daidai Uh, shi dai wannan littafi na sharhu sunna littafi ne wanda aka rubuta shi musamman domin abin da ya shafi karantar da tauhidi da aqida irin ta annabawa da musulman farko idan an ce musulman farko ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi turbarsu daga cikin almajiransu wato tabi'ai kenan da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har izuwa ranar sakamako manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaq mansuratun la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'a akwai wasu tawaga cikin al'ummata ba za su taba gushewa akan gaskiya ba su ne waɗanda Allah yake taimaka mawa su ne a ta'ifatul mansura wanda ya saba musu ko ya ƙi taimaka musu hakan ba zai cutar da su da komi ba waɗannan ta'ifa waɗannan tawaga su ne ake kira aljama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara su da cewa ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma ana wa ashabi yace duk wanda yake kan addinin da ni da sahabbai na muke akan shi a yau kaga duk wani dan bid'a bai shiga cikin wannan tawagar ba duk wani wanda yake sa san zuciyar shi a addini bai shiga cikin wannan ta'ifar ba sai wanda ya tsantsanta addini bisa tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda shine Allah ta'ala ya aiko mana shine Allah ya yarje mana ya zamanto annabin da zai kira mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala wanda kuma wannan asali kamar yadda muka ji shi ke bambanta tsakanin ahlus sunna da yan bid'a sa'annan kuma shi ke wato sanya fariki tsakanin wanda ya kama hanyar aljanna da wanda ya kama hanyar wuta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya bada labarin karkasuwar ahlul kitab sai ce wasa taftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida wa hiya al-jama'a yace duk al'ummata za su karkasu zuwa ainihin kashi 73 dukkan su yan wuta ne banda guda daya wace ce guda dayar yace ita ce al-jama'a wanda su ne ahlus sunna su ne al-jama'a su ne as-salaf as-salih waɗanda suke kan tafarkin magabata na ƙware muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikinsu to wannan aƙida kasancewar aba ce mai girma domin da ita ce alaƙarka za ta kyautatu da ubangijinka daga bisani alaƙarka ta kyautatu da ainihin wato duk wanda kake mu'amala da shi aikinka ya karɓu ka samu kusanci zuwa ga Allah wanda yasa malamai suka yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa dangane da abin da ya shafi al'aƙida ko as-sunna babu bambanci idan aka ce as-sunna ko aka ce at-tauhid ko aka ce al'aƙida ina fata an gane wannan balma wasu malamai kamar yadda za mu ji tun a karan fari suna ganin as-sunna da al-islam ma duk ɗaya ne wato karkaji an ce sunna ka ɗauka kamar sunna ta asuwaki kawai karka ji an ce sunna ka ɗauka kamar kurkuren bakiya alwala a mazhaban malikiya wannan ana nufin sunna ne ma talaba shari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin abinda shari'a ta ce a yi amma ba a bisa dole ba wannan shi ake cewa mustahabbi a wani istilahi shi ake cewa mandubi a wani istilahi amma akan ce as-sunnatu bil ma'anal a'am ma'ana mafi gamewa wanda shine tsarin gudanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada da cikin mu'amala cikin auratayya a cikin komi na rayuwar annabi gabaki ɗayanta sunna ce shi yasa su ahlul hadithi wal athar rahmatullahi ta'ala alaihim idan suka ce thabata fi sunna abu ya tabbata a sunna ko a ce ja'a fi sunna wa min sunnati wa ruwiya fi sunnati abinda suke nufi duk abinda ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma nusiba ila annabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqiyyin aw maghazihi aw siratuhu qabla al-bi'tha aw siratuhu ba'da al-bi'tha duka abubuwa takwas dinnan suna cikin as-sunnah duk abin da aka jingina wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na magana ne kamar a ce innama la'amalu bin niyat ko na aiki ne kamar yadda aka ba da labarin annabi sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallama yana yin witiri da raka'a uku a jere kaga wannan sunna ce fi'iliya ko takriri ne kamar yadda ya ji wani sahabi ya ce rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi annabi da aka sallame sallah ya ce waye manil mutakallimu bi hadhihi alkalimat wa ya faɗi waɗannan kalmomi sai sahabin ya shiru annabi sallame ya ce innahu lam yaqul su'a ba mummunan abu ya faɗa ba sai mutumin ya ce ni ne annabi ya ce na ga mala'iku talatin da wani abu suna rububin rubuta wannan kalima kaga takriri ne an tabbatar da wannan sunnar ta zamanto ana ibada da ita sannan akwai abin da yake sifa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma sifa kala biyu ce akwai as-sifatul khalqiyya akwai as-sifatul khuluqiyya al-khalqiyya ko al-khilqiyya shine sifa ta halitta kamar a ce annabi sallallahu alaihi wasallama lam yakun bil ja'di wala bis sabt annabi bai kasance mai ainihin wato a dukunkulallen gashi ba gashin kanshi kuma ba irin wannan yarbatsi yake haka ba ba dogo ne shi zankalalo ba kuma shi ba guntu ne ba ba gajere ne ba kusa in an ce guntu gurin wasu zagi ne ko to ba gajere ne shi ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kathul lihiyati ne mai ainihin wato yawan gashin gemu duka wannan sifa ce ta halittar shi sannan akwai sifa khuluqiyya sifa ta wato halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar hakurin shi kamar ainihin wato kunya shi aka ce yafi amarya ranar da ake kai ta dakin mijijin kunya kamar ainihin wato kauda kai da kyauta ma qala la laula ash-shahadatu kanat la'ahu na'am na bai taba cewa ba zan bada ba sallallahu alaihi wasallam ba irin su waye ba ko ka san wani shi na makeke ne kashe ni ka dauka Allah ka tsare mu to kaga wannan shi ma sifa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma ta halaye sannan akwai magazi yaƙe-yaƙen annabi an yi badar shekara ta kaza an yi uhudu shekara ta kaza an yi khandak shekara ta kaza an yi sulhul hudaybiya shekara ta kaza an yi fathu khaybar shekara ta kaza an yi umratul qada'i shekara ta kaza fathu makka umratul qada'i ainihin wato yakin hunain ghazwatu ta'if hijjatul wada'i yakin mukta yakin tabuka duka waɗannan suna cikin abin da yake sunna ne sannan da tarihin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na kafin a aiko shi da annabta tafiya shi ƙasar sham kasuwanci auren shi da nana khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaha hakan nan tarihin annabi sallama na sira bayan an aiko shi da annabta irin ainihin wato abubuwan da suka yi ta faruwa a garin makka misali hijirar shi zuwa ƙasar zuwa ƙasar ta'if da hijirar sahabban shi zuwa ƙasan habasha tun da shi ya tura su duka waɗannan suna cikin sunna durakan an ce sunna karka ɗauka kurkuren baki da shakar hanci ba su kaɗai ne sunna ba su ma da wannan ta'arifin min dimni sunnati wa laysa ta huma sunnati sunnatu faqat suna cikin ma'anar sunna ne ba su kaɗai ne sunna to da haka malamai sun yi rubuce-rubuce akan wannan janibin ba ma wa musulmai labari da kuma wato salon yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da rayuwar shi musamman a abin da ya shafi aqida tsakanin shi da ubangijin shi da yadda yake gudanar da ibadar shi malamai sun yi rubuce-rubuce tun a karan fari ko dai rubutun da yake mustaqilli ne ko ya zamanto karkashin wasu wato littattafai aka kulla mai babi da kutub kamar yadda kaga su al-Imam al-Bukhari yana da kitabul iman al'imam muslim yana da kitabul iman duka a cikin sahihul bukhari imamul bukhari yana da kitabul tauhid shi ma a cikin sahihul bukhari al'imam ibn maja yana da kitabul sunna al'imam abu dawud shi ma yana da kitab as-sunna a cikin kitabul tauhid a cikin sunan na abi dawud shi akwai waɗanda su kuma suka yi rubutu musamman su kutum da guda za a yi littafi akan sunna kamar da su ibnu khuzaima suka yi kitabut tauhid su al-imam ahmad suka yi usulus sunna dan shi al-imam abdullahi ibn al-imam ahmad yayi wato littafin usulus sunna ko kuma as-sunna li abdullahi ibn al-imam ahmad al-muzani yayi sharhus sunna ainihin al-khallal shi ma yayi as-sunna hakan nan su al-ajuri al-ajuri cikin shari'a ibnu battat al-ukbari a cikin al-ibanatul kubra hakan nan su al-lalaka'i a cikin ainihin wato sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a ga sunan littattafai har zuwa kansu wannan bawan Allah namijin duniya wato ainihin al-imam al-barbahari wanda ana mai take da cewa qami'ul bid'ati ko qami'ul mubtadi'ati wanda ya kwankwashi kan yan bid'a ya hana su sukuni ya hana su lalama ya hana su zama lafiya dama yana cikin usul na ahli sunnati wal jama'a iqsa'u ahli albid'ati wa idlalihim wa ib'adihim ainihin wato nisantar da 'yan bida'a a wulakantar da su kar a girmama su wannan kusan ijma'i ne na malamai abu ya'ala ya nakalto ijma'i akan haka al-imam al-baghawi ya nakalto ijma'i akan haka as-sabuni cikin aqidatu salafi ashabil hadith ya nakalto ijma'in malamai akan haka wattafaqu ma'a dhalika ala idlalil mubtadi'ati wa iqsa'ihim wa italsafuwa karshe karshen littafin shi na wato aqidatu salaf saboda haka wannan bawan Allah ya samu yabo da cewa qami'ul mubtadi'a ko qami'ul bid'a wa shaykhul hanabilati fi waqtihi a madhabar hanabila shine kamar wani shaikhul am muftil am nasu wanda sunan shi shine alhassan ibn ali ibn khalaf abu muhammad albarbahari wanda ya fi shahara da wannan lakabin nashi cewa albarbahari asalin barbahari nisba ce zuwa ga barbahar wanda albarbahar sunan wasu magunguna ne waɗanda ake kawo su daga ƙasar indiya to yana wannan sana'a ba ci ma zaune ne shi ba malami ne kuma mai neman na kan shi zaka sai ake ce mai albarbahari kama a ce mai koman ɗin magungunan indiya ina fata an gane wannan albarbahari ba a tantance wato sanatul wilada ɗin shi ba yaushe aka haife shi ba a samu tantancewa ba kamar yadda galibi za ga lattijawanmu sai dai a yi hasashe ko ba kamar lokacin da ake haihuwar likita ba to sau da aka ba a samu tantancewar yaushe aka haife shi ba amma duka tarajum sun haɗu a kan cewa ya rasu shekara ta 329 duk malaman da suka yi mai wato suka rubuta tarihin shi suna ambatan haka kamar yadda al'imamu zahabi al'imamu safdi da sauran malamai dai da suka yi rubutu a kan wannan bawan allah sun ambaci ya rasu 329 hijiriya ya rayu shekara 76 ko da bakwai shekara 76 ko da bakwai wanda kuma ɗalibi ne ga ɗaliban al'imamu Ahmad, imamu Ahmad ibn Hanbal wanda ake mai take da imamu ahli sunnati wal jama'a. To, ɗalibin ɗaliban shi ne min tilmizi talami zatal imami Ahmad, wanda ya yi karatu a gurin manyan almajiran al'imamu Ahmad kamar su Abubakar al-Marruzi da wanda ya rasu 275 hakan nan sahal bin abdullahi bin yunus a tustari wannan zahidi din da yake shahararre wanda ya rasu 283 hakan nan ya, karantar da manyan malamai su ma jigajigai a cikin sunna kamar ibn batta al-ukbari mai littafin al-ibana ɗalibi ne ga ainihin wato albarbahari wanda ibn batta ya rasu 387 hakan nan su abubakar ibn shajar al-qadi wanda shine ɗalibin da ya ruwaito wannan littafin daga albarbahari abubakar ibn shajara wanda shi kuma ya rasu ainihin wato 350 daidai wanda shine rawi na wannan littafi al-imam al-barbahari malamai sun yaba shi kwarai da gaske ibn abi ya'la a cikin tabaqatul hanabila wanda kusan ya nakalto mu'zamin wannan littafin a cikin tabaqatul hanabila wanda gurin tawthiqu nisbatul kitab ila muallifihi ana ambatan shi kasan malamai sukan budiddiki aka ce wani ya rubuta littafi sai sun budiddiki su gano tabbas shi din ne ko ko jingina mishi akai akwai su littattafai da za ga ana ta tababa wai shin da gaske ne wani ne ya rubuta su kamar kitabun ruh na ibnul qayyim wasu na ganin ba shi ya rubuta shi wasu na ganin ko da ma shi ya rubuta kafin ya tuba ne eh kafin ya tuba kasan kafin ya da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma sufi ne Ibn Qayyim kamar yanda wato ainihin al-Allama Muqbil al-Wadi'i rahimahullah ya rinjayar da cewa ya rubuta shi kafin ya tuba ne yanzu kaga hatta lamiya ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah suna cewa ba shi ya rubuta ta to ana samun irin wannan to amma akwai hanyar da ake bi bidikka a gano wannan littafin tabbas wane ne ya rubuta shi ko ba shi ya rubuta ba to daga cikin hanyoyin da aka bi aka tabbatar da albarbahari shi ya rubuta sharh sunna akwai littafin tabaqatul hanabila na ibnu abi ya'la wanda ya nakalto mu'zamin abin da ke cikin wannan littafi a wannan littafin nashi to da yazo ya bashi sai yake kiran shi shaykhu ta'ifa yana nufin al-madhhab al-hanbali fi waqtihi wa mutaqaddimuha fil inkari ala ahli al-bid'i wa mubayanati wal mubayanati lahum باليد واللسان وكان له سيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ للأصل المتقنين والثقات المؤمنين يا يباشد ونن يبومي جرم ابن كثير يكيتشوى العالم الزاهد الفقيه الحنبلي يتي الواعظ وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي وكان كبير القدر يعظمه الخاصة والعامة من ينقري لك أنا ننسدسنا جرم ماشي إمام الذهبي يتي شيخ الحنابلة القدوة الإمام الفقيه كان قوالا بالحق داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم وكان wa qad kana al-mukhalifuna yughizuna qalba sultani alayhi waɗanda suka saba mushi yan bid'a sun kasance suna fusatar da shugaba akan shi suka yi ta mai sharri domin a cutar da shi hatta kai an nemi a kashe shi ya tsere wannan shugaban na wancan lokacin ya rasu bayan ɗayan shugaban ya hau kuma ya ƙara samun kyakkyawar alaƙa da shugaban suka ƙara jin haushi suka ƙara ƙulla mai shari aka ƙara neman shi har ya bar duniya yana mai laɓewa ne amma kuma za mu ji a cikin littafin yana umarni da a dinga yi ma shugabanni biyayya inda za ka gane cewa ahli sunna ba maslahar kansu suke kallo ba suna kallon maslahar addini ne farko sa'annan sai maslaha ta al'umma ubangiji allah ta'ala ya ji kanshi da gafara insha Allah za mu shiga kai tsaye cikin littafin to wannan littafi na sharh sunna kamar yadda muka ji yana cikin littattafai na aqida littattafai na sunna masu karantar da mu yadda za mu gyara alakan mu da ubangiji subhanahu wataala cikin tauhidi da ibada نقول مستعينين بالله عز وجل قال الإمام البربهاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير, في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخب yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala ina ga ku akwai wata muqaddimar banda wannan ko to can tsallake ta za a yi waga ita ce ta asali ta muhakkik ne ta farkon ko da kuma wasu bayanai da ya yi kan littafin wanda ina ga bayanin da muka yi kusan ya ɗan taɓo abubuwan da su waɗannan ƙaba'a suka suka na fata an gane shafi na nawa ne don daga 25 za ku buɗe shafi na 25 ƙwayib ya ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda shi ya shiryatar da mu zuwa ga musulunci ba don shiriyar Allah ba da ba ka zama musulmi ba ila da kana can kana bautar shanu ina ga ko gumaka wa manna alaina bihi kuma yayi mana baiwa da kyauta da wannan musulunci domin kyauta ce baiwa ce wa akhrajana fi khairi umma ya fitar da mu cikin mafificiyar al'umma wadda ita ce al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخفصي أطع, أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى اتمنا روقان الله يدات الدم زواغا أبن دي يكي سو كما يددش والحفظ مما يكره ويسخط يكما كيا يمدغا أبن دي يكي كي كما يكي فشيدش آمين يا الله duka matsalolin littafin ala fakaratin ya yi su yanzu fakara ta farko wato sakin layi na farko maganar da malam yayi akan ta kowane sakin layi wata aqida ce ko wata ibada ce ko wani kyakkyawan hali ne malam zai ambata to fakarar farko sai yace i'lamu anna al-islam huwa sunnah was sunnatu hiya al-islam ku sani cewa musulunci shine sunna kuma sunna ita ce musulunci wala ya komu a haduhuma illa bil akhari ɗayansu ba ya tsayuwa sai da ɗayan ɗan magana ce mai tsada musulunci shine sunna don in aka ajiye sunna a gefe dole ne bidiyar ta rinjaye musuluncinka har ka ji wani yana cewa shi ma Allah ne me ya kai shi ya ajiye sunna a gefe shi yasa sai ya ce ɗayansu ba ya tsayuwa sai da ɗayan ba zai yi kai sunna babu musulunci ba ba zai yi kai musulunci babu sunna ba waɗanda suka ga sun wadatu daga sunna babu irin badakalar da ba sa yi babu irin ɓannar da ba sa yi saboda sun ajiye sunna a gefe ita kuma sunna ita ce ke saisaita ka take ɗaura ka akan tafarki na musulunci wannan magana da malam ya ambata za mu ji ta can fakara ta 156 ƙarshe-ƙarshen littafin daga zance ne na bishir ibn al-harith bishir ibn al-harith shi yayi wannan magana wanda yana cikin magabata فقرأ تبيو فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلق ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا yace yana daga cikin sunna ma'ana shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi luzumul jama'a lizumtar tafarkin waɗanda suke kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aljama'a ba ana nufin yawa ba da yawa suna fassarawa da an ce jama'a kenan mutane mafiya yawa to ai qur'ani ya ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma aktharu an-nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawancin mutane ai batattu ne kuma batarwa suke zaka galibi kadan ake ake ainihin wato yabo a cikin alqur'ani mai girma kamar yanda yace wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilun ma hum ya ce i'malu ala dawuda shukra wa qalilun min ibadiyash shakur inda kaji akthara to sai kaga galibi gurin zargi daka aljama'a wanda ke kan gaskiya koda shi kadai ne shi yasa Allah ya yabo annabi Ibrahim da cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi in kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana minal mushrikeen kaga yace kana umma duk da shi kadai ne wato shi kadai ma zuga ne shi kadai ma gayya ne ta bakin gayu kaurin da annabi ya yabi Abu Dharr al-Ghifari yace waiha Abu Dharr ya'ishu wahda wa yamutu wahda wa yub'athu yawm al-qiyamati ummatan wahda wanda yake kan gaskiya shi kadai ma jama'a ne to yana cikin sunna luzumtar jama'a famar raghiba anil jama'ati wa faraqaha duk wanda ya kyamace tafarkin magabata ya bar shi faqad khala'a ribqata al-islam min unuqihi to haƙiƙa ya fidda sarƙar musulunci daga wuyan shi ya kama hanyar barin tafarkin musulunci wa kana dallan mudilla ya kasance kuma batacce ne mai batarwa kaga fadin Allah ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya tabbatar da haka da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadithin da al-Imam Abu Dawud da wani shi suka fitar da shi cewa man faraqa al-jama'ata shibran faqad khala'a ribqatal islam min 'unuq duk wanda ya rabu da tafarkin magabata daidai da taki guda to hakika ya fidda sarkar musulunci daga wuyan shi ba a ce ya kafurta ba dan yayi bid'a amma dai ya kama hanya domin isu kananan bid'o'i suna kaiwa zuwa ga manya su kuma manyan bid'o'in kafurci ne zalla kamar yanda kananun zunubai suna kaiwa ga manya kamar yanda laifi yakan rikide ya zamanto kafurci suna cewa al-ma'asi baridul kufri wal bid'u baridu shirk idan shaidan yana so ya maida ka kafiri ba rana tsaka kana sallah zai zo ya ce maka ka zagi Allah ba ya san ba za ka yadda ba amma daga kananan zunubai kananan har ya kai ka zuwa ga zuwa ga shirka zuwa ga kafirci ku duba labarin da Allah ya bayar cikin suratul hashir kamathali shaytan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin karanta tafsirin qurtubi zaka ji labarin duk da labari ne isra'ili yumkin ya zama ya tabbata yumkin ya zama bai tabbata ba annabi ya ce kar mu karyata su kar mu gazgata su amma asalin labari ne ai na barsisa ko wani daga cikin ainihin wato ruhuban masu bauta na nasara wanda ya kasance ya yi itizali ya koma can bayan gari don makar mutane su ruɗe shi saboda tsabar tsoron Allah da ibada amma sai da shaidan ya tunzura shi yayi zina labarin na da tsawo daga zinan nan ya tunzura shi ya yi kisa daga kisan nan ya tona mai asiri aka kama shi aka kai shi gidan kaso aka liƙe shi kuma ya ƙara zuwa mai ya ce yana da wani sharaɗi guda ɗaya in ya cika mai zai fitar da shi ya ce ya mai sujada da ya mai sujada sai ya ce a tuwa ni kafi ni kafirci ai shaidan bai taɓa bauta ma wani allah ba ko ya ce kai abin naka ya yi yawa gaskiya nan zan barka aka ce kuma aka kashe shi akan kafirci to kaga daga kaɗan kaɗan har abin shi yasa ka nisanci zunubi na kusa da na nesa ƙarami da babba wa zaru zahiral ithmi wa batina wala taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan haka ubangijin mu ya umarce mu Allah ka shirya da mu faqara ta uku yace wal asasu alladhi tubna alaihi al jama'atu to an ce jama'a shine tafarkin gaskiya ko sai ce to fondasiyon ɗin da ake gina wannan tafarkin a kan shi wa hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa rahimahumullahu ajma'in Allah ya ji kansu ga baki ɗaya ana roƙa musu gafara da rahama duk da Allah ya gafarta musu duk da Allah ya gafar ya musu rahama amma ka ƙara roƙa musu don kai ka samu rahamar ne ai eh su sun riga sun wuce sun samu nasara a gurin Allah amma Allah ya bada labarin muminai wanda suka biyo bayansa suna roƙa musu gafa alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa hum ahlus sunnati wal jama'a sunni ahlus sunnati wal jama'a wal jama'atu faman lam ahli sunnati wal jama'a faman lam ya'khudh anhum duk wanda bai koyi addini daga gare su ba faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dalala wa dalalatu wa ahliha fin nar duk wanda bai koyi addini daga tafarkin magabata ba tafarkin sahabbai ba to hakika ya bata yayi bid'a kuma duk wata bid'a bata ce duk wata bid'a da danta shi dan bid'an kenan ko dukkan su yan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar duk wata bata tana cikin wuta duk wata bid'a bata ce to shi kuma bataccen ya zai akai batar wuta ba akai danta ba dole za ta ja shi ko eh duk abin da ya halaka ka shi zai ja ka ya kai ka zuwa jahannama Allah ka tsare shi yasa fir'auna ma Allah ya ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه yace babu uzuri ga wani mutum da ya aikata bata yana tsammanin shari'a ne ko mutumin da ya bar shari'a yana tsammanin bata ce yace saboda an bayyana al'amura ga ayoyi ga hadisai hujjoji sun tabbata uzuri ya yanke duk da wannan maganar tana da quyud dinta ba kowa ne za a ce in ya aikata bid'a ya zama dan bid'a ba ba kowa ne za a ce in ya bar sunna ya zama dan bid'a ba akwai wanda yana kan neman shari'a ne bai kai gare ta ba wannan shi yana da uzuri amma nan magana tana nufin wanda hadisin asar din ya zo da riwayoyi mabambanta kuma zancen bai tabbata daga sayyiduna Umar ba amma zance ne na Umar ibn Abdul Aziz ina fata an gane daga sayyiduna Umar lam yathbut domin akwai inqita'i tsakanin al-Imam al-Auza'i da ainihin Umar asar din kamar yanda ainihin wato ya zo a cikin littafin akhbarul madina na ibnu abi na ibnu Umar ibn Shayba da ibnu Batta al-Ukbari cikin al-Ibanatul Kubra ta hanyar al'auza'i daga umar kuma al'auza'i a faƙihu sham kenan ya rasu shekara ta 150 shi kuma kaga umar ya rasu shekara ta ainihin wato 23 kaga 23 zuwa 150 kaga ba zai yiwu a ce sun haɗu ba ko sau da haka akwai in kitsa'i a tsakani balma al'auza'i bai tabbata ya yi riwaya daga wani sahabi ba daga tabi'ai yake riwaya in an ce in qita'i kaga an samu yankewar isnadi daga wannan sababi ne daga cikin abin da ke jawo rauni a cikin isnadi don ya karya sharadi guda wanda shine ittisalus sanad isnadin lam yakun muttasila to amma dai ya tabbata ta wata hanya kamar yanda Abu Nu'aym Abu Nu'aym al-Asbahani ya fitar cikin Hilyatul Awliya zance ne na Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Adil al-Umawi rahimahullahu ta'ala wannan magana ta tabbata daga gare shi hakan nan wato almirwazi ya fitar da ita a cikin as-sunna din shi to abinda ake nufi mutumin da ya bar shari'a ta hanyar i'rad ta hanyar kauda kai ai asali akwai uzuri da jahilci mutum bai sani ba sai a mai uzuri banu isra'ila da suka ce ma annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sun ga mutane na bautar gumaka suka ce mu ma a nemo mana gunkin da zamu dinga bauta mawa mana sai ce innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun yace ku dai mutane ne da ba ku ganewa bai ce musu sun kafurta ba uzuri na jahilci ba su sani bane sai ya sanar da su to amma kaga su ba i'radi suka yi ba domin inda kauda kai suka yi ba ma za su tambaye annabi Musa ba sai dai yaga kawai suna bautar gumaka amma da suka tambaye shi ya nuna yabhathuna anil haqq suna neman gaskiya ne to wanda yake yana neman gaskiya bai cin mata ba har Allah ya karɓi rayuwar shi ana kyautata mai zato a gurin Allah kamar yanzu za ga iyaye da kakanni a can baya da suka yi ta yin wasu bidi'o'i a addini su a iya tsammanin su shine shari'a kuma shari'a bata zo musu suka kau da kai ba sabanin na yanzu ko a kullum ana ce musu kaza bid'a ne suna inna wajadna aba'ana kamar yanda magabatan su suka ce kaza shirka ne suna a akan me ai haka muka ga iyaye da kakanni suna yi da wannan bai da uzuri a gurin Allah to irin su ne wannan magana take nufi ina fata muna ganewa malaiti wa dhalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra ad-din kullahu wa tabayyana lin-nasi fa 'ala an-nasi al-ittiba' as-sunnatu wal jama'a ko al-kitabu was sunna sun bayyana ma mutane dukkan al'amura na addini daka wajibi ne ga mutane su bi ba wai su kirkiro ba kamar yanda ibnu mas'udin radiyallahu anhu yake cewa umirna bilittiba wa nuhina anil ibtida an umarce mu da bi ne an hana mu kirkira addinin Allah bai da buƙatar gudunmawar wani Allah ya riga ya cika kayan shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina in fa musulunci zakai hanya ashara take hanya ashara take baka buƙatar dauke wani dutse a hanya duk shari'a ta fidda maka da ka tsaya kwakule-kwakule to za ka kauce hanya ne Allah ka kare mu faƙara ta hudu mala ya ce wa'alam rahimakallahu annad dina inna ma ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulihi fala tattabi' shay'an bihawaka fatamruqa min ad-din فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك بعد فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر يتي كسني الله يمك رحمة يتوسى يمك للي شيء الديني ya zo daga Allah ne ba daga aljihun kowa yake ba min indi rabbil izzatin lam yudha ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a tsara addini a bisa hankulan mutane da ra'ayoyinsu ba kaga inda an bar addini a bisa hankulan mu da ra'ayoyin mu Allah kalli masallacin nan zaka ga kowa da kalar rigar shi ko hula kowa da irin tashi wani ma bai da wani bai ga zai iya ba in ka fita waje haka za a ga takalmin in ka fita shaguna haka za a ga kowa da irin fancir din shi in gida ne ka je kowace mace da irin gadanta da irin kujerarta da irin kaza dinta saboda ra'ayi ne kuma ba wanda zai tuhume ka akai sai dai in ka yi abin da shari'a ta hana a cikinsa to amma addini kala ɗaya ne in ka ji malami a saudiya a saudiya yana bayanin addini sai ka ji wani a china yana bayanin addini in dai kan tafarki ɗaya suke sai ga ba bambanci amma shakal ɗinsu ba ɗaya bane yanayin magana su ba ɗaya bane al'adun su ba ɗaya bane amma shi musuluncin ɗaya ne saboda shi daga Allah yake ina fata an gane wannan to shi addini ba bisa ra'ayin kowa yake ba wa ilmuhu inda Allah wa inda rasuli ilimin addini yana gurin Allah sannan yana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda su annabawa Allah ke ba su ilimin kai tsaye al'ilmul ladunni suke da shi wurin da ya yabi annabi yaqub da cewa innahu ladhu ilmin lima allamnahu fala tattabi' shay'an bihawaka karka sake ka bu wani abu da san zuciyarka to duk wani dan bid'a san zuciya ne yake shi yasa salaf suke kiransu ahlul ahwa mabiya son zuciya suke kiransu ahlul zaigh masu karkatacciyar zuciya suke kiransu ahlul dalal duka wannan nusus ne suka siffanta su da haka ahlul zaigh Allah ta'ala yake cewa wato ainihin cikin suratu ali imran amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ittiba' alfitna wattiba' ta'wil hakan nan ahlul ahwa fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah hakan nan ahlud dalal wa kullu bid'atin dalala haka duka nusus ne suke ainihin tabbatar musu da waɗannan sunaye yace in ka bi son zuciyarka fatamruqa min ad-din sai ka fita daga cikin addini al-muruq shine fita da gaugawa ba wani jiran jiran ba in kana neman abin da ke mazan kafirtar da mutum wallahi babu irin san zuciya ai ko fir'auna san zuciya shi yabi ko fir'auna son zuciyar shi yayi da mutum ya bi son zuciyar shi fari fat zai iya mai da shi baƙaƙƙirin mai kyau ya mai da shi mara kyau gaskiya ya mai da ta ƙarya kuma ya hauye mursisi so da shi son zuciya rufe ido yake rufe basira yake baya sa ka yi tunanin akiba duk wanda ya bi son zuciyar shi ya je ya yi zina misali ai kaga dai ya kulle tunanin shi baya tunanin asirin shi zai iya tonuwa ko a duniya ya mance Allah zai kama shi kila ya tona mai asiri a duniya ya mance kila a kai shi cikin jahannama a kona shi saboda wannan zunubin da yayi in sata mutum yayi haka ne in menene yayi haka to babu abu mai hadari irin son zuciya cikin addini domin shi son zuciya cikin addini yana sa ka yi tuhuma ne ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka yaudari addinin ne ka yaudari sunnar daga nan sai taimakon Allah ya barka to da zaran an bakka da dubararka ba za ka bulle ba ba za ka yi nasara ba shi yasa annabi yake addu'a yana cewa wala takilni ila nafsi tarafata ain Allah karka banni da dubara ta daidai da kyaftawar ido fatakhruja min al-islam sai ka fita daga musulunci fa innahu la hujjata laka dan baka da wata hujja da za ta kare ka faqad bayyana rasulullah sallallahu alaihi ummatihi sunna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma al'umma shi abinda yake shine sunna wa awdahaha li ashabi ya fito da ita fili ga sahabbansa wa humul jama'a sune tawagar gaskiya wa humus sawadul a'zam sune tawaga mafi girma was sawadul a'zam al haqq wa ahlu kai hadisin da yazo da as sawadul a'zam duk da wasu malamai sun raunata lafazin amma ma'anar shi tabbatacciya ce faman khalafa ashaba rasulillah duk wanda ya saba ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi shay'in min amri din cikin wani al'amari na addini faqad kafara ya kafurta amma nan yana nufin al'umur allati hiya ma'lumatun min addini bid darura abinda yake dole ne ka yadda da shi cikin addinin musulunci akwai wasu nitaq waɗanda su ba a mutum uzuri in dai musulmi ne shi ya amsa sunan musulunci ba a mai uzuri dan in ya su so da baka zama musulmin ba sai da ka yadda da su baka zama musulmi ba sai da ka yadda da su kamar yanzu salloli biyar sai mutum ya ce shi uku zai yi sauran biyun bai yadda ba ma wajibi wannan ba wanda isa ya maido shi musulun ya fice ya fice so da ya saba ma ma'alumun min addini bi darura ko ya ce Allah bai san da wani abu wani sirri nashi ba akwai wani sirri nashi ko Allah bai san da shi wannan kafirci ne mutlaka ire-iren waɗannan usul da waɗannan niqat su ne malam yake magana akai na biyar ya ce wa alam annan nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku min as-sunnati mithlaha fahdharil muhdathati min al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu wa ahluha fi an-nar isa ke maimaitawa yace ka sani cewa mutane ba za su taba kirkirar wata bid'a a cikin addini ba qattu da dai a rayuwarsu hatta taraku min as-sunnati mithlaha har sai ka tar da sun bar irinta daga cikin sunna da kaga mutum ya kirkiro wata bid'a to ya rushe wata katanga ta sunna ne istibdali ne yayi eh fa baddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu da kaga wani an sallama salla ya waiga ya ce istighfari gaisuwa dubu ga rasulullahi to kaga ya bar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minkas salam ya bar wannan sai ya kama sai ya kama wancan da kaga mutum na bid'a to daidai wannan bid'a da yake akwai wani mahalli na wata sunna da ya rushe shi sa ita bid'a in ta yawa dama tana bin tutussa na addini ne tana suncewa ɗaya bayan ɗaya shi sa in bid'a ta mai yawa ya ci ya koshi cikin bid'a sai ga ya dawo baya ganin ma girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shi annabi shine mai sunna ko to duk an musanya mai sunnonin na annabi da haka yanzu shi ganin shi ma annabi bai da wata alfarma akan shi yan ɗariƙu nawa wani ya zo ya ce ma ya fi annabi ƙoƙari ya ce annabi mutum nawa ya musulunta shekara nawa ya yana sallah yana faɗi kamar irin kai da abokin kasuwancin kaɗin nan ka ce wani na fi shi kawo kaya wa ya san shi kamar itikadin da ke zuciye shi a yanayin maganar tashi tunda ai fuska ma tana magana a yanayin abin da fuskar shi take abbarawa annabin ma bai kai wani matsayin komi ba a gurinsa mutumin gane ne ana na ana yada bidiyoyin wani ya ce ko annabi ya zo ya ce su bar maulidi ba za su bari ya kawo wata gurguwar ƙa'ida bai alhurmatu aula min ta'a yanzu ko cikin mutane ka zo ka ce ko babana ya ce in bar kaza ba zan bari ba wanda ya haifu dai ba zai ƙara ganin ka da mutunci in dai dan kirki ne ya san wannan bai haifu ba to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar fan aka ce maka manzon Allah duk wata halitta ƙasa take fa da an zo kan annabi shi kadai ake hangowa shi kadai cikin halittu shi kadai ake hangowa fallan attaura ne fa sayyidina Umar ya dauka yana karantawa annabi na saurari fuskar shi ta canza sayyidina Umar da ya waiga ya gani ya fusge a hannun shi yace sakilat ka sawakil duk wata uwa mai barin duniya ta yi barinka ka shiga uku ka lalace baka ganin fuskar annabi ta canza Umar yace na tuba ya rasulullah nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan kara ba annabi yace ashe ban zo muku da shari'an nan fara tas ba ya ce laukana musa bin imrana hayyan ma wasi'ahu illa tibai ko annabi musa zai dawo a raye ba yanda yayi dole sai ya bi ni alƙawari ne Allah ya da annabawa Allah ta'ala yayi alƙawari da annabawa ga baki ɗaya cewa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين to ina gani ko mu dan banza dole mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne kuma ka bi shi a cikin so da kauna a cikin girmamawa da mutuntawa sai ka samu daraja a gurin Allah ka samu daraja a gurin Allah to daka da mutum ya fara barin turba ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ya sauya da turbar wani ne shi yasa Allah ya ce am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah kaga am dinnan wasu malaman tafsiri da wato lugha sun fassara ta da ma'anar bal kenan bal lahum shuraka kenan mutanen nan suna da wasu wanda suka hada da Allah ne da suke shar'anta musu abinda ba Allah ya sa su ba Allah ya ce ka yi kaza sai ka je kana yin wani abin daban kenan wani ne ya saka kaga kenan bitali ya nuna cewa wannan nabiyin shi kafi girmamawa akan na farkon shi kafi girmamawa akan na farkon Allahul musta'an zaka yace ka kiyaye abin abubuwan da aka kirkiro a cikin addini domin al-muharramat al-muhdathat shi yafi nuskha ta ita tafi kyau anan ai tunda yana magana akan albid'atu was sunna inda ana magana akan adh-dhanbu wal ta'a to sai a ce al-muharramat shi yafi kun san kullun akan kalli siyakin zance ko fahdharil muhdathat min al-umur masu al-muharramat kana iya sa alama a gefe sai ka sa fi nuskha al-muhdathat aywa ka kiyayi abubuwan da aka kirkiro cikin addini fa inna kullu muhdathatin bid'a na na محدثة ليس محرمات نعم محدثات نجي فإن كل محدثة بدعة أيوة بالإفراد أحسنت فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار دبتا دبتتن دسنا وتا kaga ishara zuwa ga wancan hadisin na al-irbad ibn sariya ko mala yace wahdhar sighar al-muhdathat min al-umur ka kiyaye kananan abubuwan da aka kirkiro min al-umur al-umur ad-diniya yake nufi an ka san ko kwanan ga in dama wata maulidi ya kama ko ya kusa sai a ta daura zancen su wancan tsohon da ya dan rikice na bauchi ai in an ce bid'a ba kyau to sa babbar riga ma bid'a ce cin dan waken ma bid'a ne to sa babbar riga lada nawa cin dan wake lada nawa kaga ba ibada bace ko shi abin da yake a cikin rayuwa ba laifi dan an kawo sabon abu kullum muna bayani cewa hatta a zamanin sahabbai an samu sababbin ikhtira'at an samu wasu model model na abubuwa wanda zamanin annabi babu su annabi sallallahu alaihi wasallam duk tuwon da aka yi mai mun ce tuwo da yaran ku na agades abinci ko ba a taba tankade garin abincin ba a zamanin shi babu manakhil babu rariya haka wani sahabi ya ambata hadisi yana cikin ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imam at-tirmidhi isnadi ne ingantacce yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cin waina ta sha'irin da aka tankade ba sai mai ruwaya yace mushi tabi'in yace mai to ya kuke yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a baka cewa kawai ake fa yaqiru minhu ma tara abinda iska ta kwasa na tsanar dussa da tsaki ta kwasa sauran kuma a markade a ainihin dafe shi haka nan ya ma fi vitamin aka ce ya za ka kana kiwo kai kana tsotsewa tunkiya kana kiba sai kana wata disir to ce zamanin annabi sallama babu wani ya ce khiwan wanga irin tabul na cin abinci zamanin annabi bai taba cin abinci saman tabul ba kai hatta tire da ake zuba abinci ya ce bai taba ci ba leda ce a wancan lokacin suke amfani da ita to amma su a zamanin su ana yi sahabbai ba su hana ba saboda sun san da cewa ba ibada ba ce amma sun ga ana yin wani abu na ibada da ya saba mana annabi suka hana ibnu abi shayba ya fitar da isnadin shi tabbatacce abdullahi bin mas'ud aka ce mai ga wasu mutane can sun yi gungu sun yi zawiya a masallaci irin yanda su waye ke yi ko wani yana cewa ku ce ya qaharu suna ya qaharu ya kaza da yazo sai ya watsa su yace inda alheri ne da mun yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna saghira albid'a ya'udu hatta yasira kabira karamar bid'a takan rikide hatta zama babba wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma hakan nan duk wata bid'a da za a kirkiro a wannan al'umma kana awwaluha saghiran yushbihu al-haqqa na farkon sai kaga cewa karamin abu ne da ya dan yi kama da gaskiya ai ta'rifin da wato ainihin abu ishaq ash-shatibi rahmatullah ta'ala alai ya ba mawa bid'a a cikin littafin shi na al-i'tisam cewa umurun fi dini mukhtara'atun tudahi shar'iyya wasu al'amura ne da ake kirkirowa a sa a addini suna kama da shari'a suna kama da na shari'a wanda bai da ilimi ba zai iya bambancewa ba idan ka ce ga wani kwano nan wato jahilin da yake a kife sai ya zo masallacin ahlus sunna aka sallame sai ya ga kowa ya juya yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram azhar sai la'asar a masallacin ahlul bid'i sai ya ga an sallame liman ya yago ya dan zazzara ido ya ce to karanta fatiha da alam nashara tahiya bakin salihina istighfari cikin carbi ga walidan walidan a gurin shi diddaye ne duk ba larabci ba yaji ana yi diddaye ne kawai ba iya bambancewa amma mai ma'auni na addini shine zai iya gane wanne annabi yayi wanne aka samu daga fitila daga taga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ne aka kirkiro to shi wannan sai ya ajiye shi a gefe shi yasa bid'a take da wuyar sha'ani wanda yake saban Allah shi da kanshi a tsarge yake ya san zunubi yake kuma duk mai hankali ya san bai dace ba domin wanda ya gyara ya sani wanda ya bata ya sani bid'a ce kadai mutum zai yi ta da cikakken confidence in bai da ilimi da cikakken yaqinin cewa bautar Allah yake wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma ba wanda zai je yayi sata ya ce yuhsinu sun'an ko ba wanda zai yi zina ya ce yayi kyakkyawan abu ko da ya faɗa ya zuciyar shi na ƙaryatar da shi wallahi daga ƙwaryar zuciyar shi ya san abin da yake bai dace ba ba zai so dan shi wannan halin ba ba zai so a ce cikin zuri'a shi sun gaji wannan halin nashi ba amma mai bid'a shi yana jin daɗin yinta don ya ɗauka cewa ita ce dini to shi yasa ita take wahalar ɓamɓaruwa take wahalar baruwa da ka yi ce ƙaramar bid'a takan rikide sai ta zama babba har ya zama mutum yana tsammanin cewa daidai ne yake duk wata bid'a da ka sani wadda ta gawurta yanzu sufanci da aka fara shi daga zuhudu wanda ya wuce iyaka ne kasan annabi ya ce wa inna li jasadika alayka haqqan iyalanka na da haƙƙi a kanka jikinka na da haƙƙi a kanka dan aikin kai na da haƙƙi a kanka sai akai wasu mutane wanda su wara'un su ya wuce iyaka sai ya zama mutum ya ce ko aure ba zai yi ba wani ya ce ko sana'a ba zai yi ba wani ya ce kaza amma fa ka san annabawa da kansu wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq amma shi wannan sai ya kasa gane wannan aya ko ya dauka a su annabawa daban ne alhalin an ce mu yi koyi da su sai ce ba zai yi kasuwanci ba ba zai yi aure ba sallah babu hutu azumi wanda annabi ya hana wasu matasa ko da suka zo suka yi tambaya gurin matan annabi sallama karshe dai suka ce wannan yace shi ba zai ƙara bacci da daddare ba sallah kawai wannan bai ƙara cin abinci da rana ba azumi ko ce ba zai yi aure ba annabi ya ce nakan yi azumi in aji nakan yi bacci na yi sallah sannan nakan auri mata ma'ana ya ba matan kuma lokacin shi sai ce wanne nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni a farkon hadisin yace inni la akhshakum lillahi wa attaqakum lah na kuma fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokinsa to zuhudin da aka fara ya wuce iyaka sai ake kiran ake kiran su sufaye da ma'anar talakawa ma'anar sufanci kenan a karan fari sufaye na farko na babaka ta farko kala su wato sahal at-tustari da su al-hasan al-basri da wasu suke jingina mushi da sauransu zuhudu ne da nisantar duniya da ya musu yawa kamar yanda ibn al-jawzi cikin talbisu iblis ya kawo babi ya kulla musamman akan haka ibn qudama a cikin zammu ma alaihi mudda'ul tasawuf ko kama karautar risala ce karama duka sun bada wannan tare to ana nan fa sufancin sai ya koma tabaka ta biyu wanda suka kirkiro wasu aurad wasu adhkarat wasu adhkar wasu ibadat wanda shari'a bata zo da su gani suke na shari'ar kamar ya dan yi kadan aka yi suka karo a ce ya kaharu sau dubu talatin da wani abu ko ba zai iya yi duka ba eh ka ai yahudu kiristoci suka fara bidiya a addini Allah ce ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah sai ce fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha da suka kirkiro bid'a kuma ta gallabe su suka kasa kiyaye ta to daga nan sai aka samu tabaka ta uku wanda an samu shirkiyat hartaqat khuza'balat da wato abubuwa wanda suke sun sha hankalinka suka zama mushrikai har ma wani yayi da'awar shi Allah ne aka samu su ibnu arabi ya rubuta fususul hikam wanda ciki kafirci ne har ma yake cewa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa mallahu illa rahibun fi kanisati yace da kare da alade ma duk abun bauta ne abu yazid al-bastami ya ce wata rana ya keta duk wata alfarma duk wata katanga da Allah ya rufe ya shiga nasutu ya fita ya shiga lahutu ya shiga wane ne ya ce har sai da ya je bakin al'arshi ya ce ya jujjuya ya gabe gan shi ba wa kenan ya ce kawai sai ya fada saman al'arshin sai ya gama a shewai shi ne ya ce fara'aitu annahu ana fa ana huwa wa huwa ana wata rai ya ce ma fil jubbati illallah da ya yi sabuwa alkyabba ya ce Allah ne cikinta duka daga wannan matakan suka haura har zuwa ga kafirci aka samu zindiƙai wanda suka dinga fitowa suna cewa shari'ar arna ta fita musulunci kai an samu bashar bin burd mawaƙi ne da ya ce ma shaidan ya fi annabi adam gaskiya da ya ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ya ce wato iblisu afdalu min abikum adamin fatanabbahu ya ma'ashar al'ashirari annaru unsuruhu wa adamu dinatun wa dinu la ya sumu sumu wannari ire-iren waɗannan kafirce-kafircen abu hayyanar tauhidi da ire-irensu su alfarabi su ibn sina su atusi su ainihin wato gasunan da dama daga cikin falasifa duk abin da ya halakar da su daga kaɗan-kaɗan ɗin bid'a ne har suka kai babbanta abul ala ibn al-mu'ardi sai bayan ya shekara 20 ne sannan ya lalace da yana kan jadda amma ya fara kirkiro bid'o'i kaɗan-kaɗan kaɗan-kaɗan har ta kai shi ma ya fito wai zai rubuta naqdul qur'an zai rubuta littafi dan cin gyaran alqur'ani mai girma ka kiyaye bid'a kakka sake karaina ta ce ai yar karamar bid'a ce ai kaza ai tabbas akwai karama akwai babbatu amma karaman nan watan wata rana taki take sha sai ga ta girma ta wuce duk inda kake tsammani yaudaya muka san maulidi ba zuwa ake a dan karanta su ishiriniya ba su alburda ba ai karatun qur'ani kuma in ma za a yi na mata maza daban mata daban amma yanzu fa babu irin iskancin da ba a yi a gurin shi babu irin bannar da ba a yi wai a tarbiyyance kenan to a babun aqida ma ba a gurin tauhidi aka ce za a taka wuya a gurin maulidi aka ce za a taka wuyan manzon Allah sallallahu alaihi a gurin maulidi aka karanta lam yalid wa lam yulad shehu barhama dukkan guraren mu aka yi ta yin waɗannan kafirce kafirce saboda abun ƙara ƙara gawurta yake wannan bayani ne mai girma ka ainihin rike shi da muhimmanci sai ce faqtarra bidhalika man dakhala fiha wanda suka shiga cikin bid'o'in nan sai suka rudu da haka thumma lam yastati' al-khuruj minha sannan kuma sai ya kasa fita daga ciki fa'azumat wa sarat dinan yudanu bih bid'o'in suka yi girma har suka zama addinin da ake bauta ma Allah da su fa khalafa sirat al-mustaqim fa kharaja min al-islam wal iyad billah fanzur rahimakallah كلمن سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في, في النار دك كدوبا كغني يا كي باون الله الله يمك رحمه duk wanda ka ji ya fito da wata magana ko wata kungiya ko wata ɗariƙa ko wata wane ne cikin mutanen zamaninka musamman karka yi gaugawar bin shi karka yi gaugawar yarda da shi karka sake ka shiga cikin wani al'amari sai ka yi bincike ka yi tambaya shin wannan abin da aka zo da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗe shi wani daga cikin malamai ma'ana da suke kan turba ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa haka fa in wajadta fihi atharan in kaga akwai wato koyi a ciki akwai wani athari da ya tabbatar da haka daga wa'incan magabata fata masakbi wala tujawizhu li shay'in karka ketare wannan gaskiyar ka tafi zuwa ga wani abu wala takhtar alaihi shay'an karka zabi wani abu ka bar na sunna fatasquta fin nari in har kai hakan to lallai zaka fada cikin wuta Sufyanu Thauri rahmatullahi ta'ala alai kamar yadda al-khatib al-baghdadi ya kawo cikin al-jami' fi akhlaqir rawi yake cewa sufyanu thauri yana cewa in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al in har ka samu damar sosa kai in zaka yi karka yi shi sai yanda sunna ta koyar to kai bisa yanda sunna ta koyar sai dai an ka rasa hakkun ra'asi kawai ka sosa kaji amusani ya dame ka ko wani kaikayi zaka sosa in son samu ne ka bincika ya annabi ya taba sosa kanshi kun gane ku wannan mubalaga ce dan a nuna maka yadda magabata suka kai matuƙa gurin bibiyar yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake kaza yaya annabi sallallahu alaihi ibnu umar ne zai yi balaguro kawai sai aga ya sauka daga saman dabbar shi sai je ya dan duka a wani guri sai ya dawo ce lafiya ce annabi na gani muna tafiya da ya zo daidai nan ya je ya kama ruwa to amma ni ban jin bawalin amma ni ma sai dai na je na duka wannan ka kawo mai bid'a ya saurare ka shi yasa da aka zo mai da zancen ma'abadin al-juhani hadisin na muslim hadisin nan na jibril wanda yake na biyu ko cikin al-arba'un da aka zo mai da zancen ma'abadin al-juhani yace fa akhbirhum annabna umara minhum bari'un wa hum bura'a'u minni waɗannan 'yan bidi'an ka je ka ce ibn umar ba ruwan shi da su bai fa san su ba ba su san shi ba ya ce amma ka je ka ce ba ni ba su kuma su ma ba su ba ni duniya da lahira ba ruwana da ɗan bidi'a inni bara'un min al'ahwa wa ma waladat wa walidaiha alhaya rasa ma waladu hakan nan ainihin wato hafiz alhakami ya ambata ya ce wallahi lastu bi jahmiyin akha jabarin akha jadalin yaqulu fillahi qawlan ghayra ghayra alladhi yaridu كلا ولا ولست بشيعي أخا دغل يقول في قلبه لسحاب المصطفى حقد كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد وما أرسطو ولا الطوسي أئمتنا ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند ولا ابن سينا وفارى به قدوتنا ولا الذي لفصوص الشر يستند مؤسس الزيغ والإلحاد حيث يرى كل الخلائق بالبار قد اتحدوا معبوده كل كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخنزير والأسد زيت ولا نحكم في النص العقول ولا نتائج المنطق المحموق نعتمد لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات نعتقد لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند كذا الموطى مع المستدركات لنا كذا المسانيد للمحتج مستند مستمسكين بها مستسلمين لها عنها نذب الهوى إنا لها عضد duk wani shirme duk wata bid'a duk wani tatsuniya ba ruwanmu da shi ayar qur'ani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka huta sai ka zauna lafiya duk wani tarkace fa ba za a tambaye ka shi a kabari ba za a tambaye ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai koyi da shi kuma malamai sun gama maka aiki komi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ake koyi da shi an ruwaito mana yanda annabi ke sa takalmi an ruwaito mana yanda yake kurkuran baki an ruwaito mana yanda yake yin tsarki an ruwaito mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake tafiya sai da aka ruwaito mana komi nashi shi yasa su Tirmidhi suka rubuta ash-shama'ilul muhammadiyya duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanayin kwancin shi yanayin zaman shi yanayin firar shi yanayin ka duka sai da aka ruwaito to amma hakan ba zai yiwu ba sai da karatu shi yasa su yan bid'a ragwaye ne ba sa iya karatun sai suke kyamar sunna dan in dai ka ce za ka yi sunna ba ta yiwuwa da jahilci wallahi sai an yi karatu ta da yake ba su iya karatun sun kyamace shi sai suke fada da ahalus sunna atana anna sahlan dhamma jahlan uluman laysa ya'rifuhunna sahl uluman law qaraha ma ma qalaha walakin ar-ridha bil jahli sahlu abinda ka ya gagare ka sai ka ce aikin banza ne tunda baka baka iyawa al-insanu aduwwu ma jahila Allah ya samu dace